taimaka masa da addu'a saboda yana cikin damuwa ya ce Allah ya biya mana bukatunmu baki daya Allah ya yi maka damuwarka Allah ya yi maka bakin ciki Allah ya maka bacin rai ka rinka karanta la ilaha illallah al-azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil karim ka yawaita karanta alkur'ani idan kana da hali inda kana cikin damuwa to ka yawaita yin sadaka saboda tana yayi bakin ciki da damuwa sannan idan dan uwanku ya ce ku taimake shi da addu'a yana cikin damuwa damuwa ba babban ciwo ne damuwa tana hana mutum ya ci abinci wanda shi kansa kin cin abinci ciwo ne a tattare da ɗan adam damuwa tana hana mutum ya yi bacci wanda ƙin bacci ciwo ne mai zaman kanshi kaga wannan larura ce ɗaya ta sababa masa ciwuka guda biyu damuwa takan sa mutum hawan jini jininsa ya hau ya buga over hawan jini ciwo ne mai zaman kanka ciwo ne damuwa tana sababa mutum heart attack menene heart attack bugun zuciya sai ta buga sai ta fashe wanda kuma mutuwa ne yasa kullum naga takardar wani ya ce a masa addu'a yana cikin damuwa to sai ni na kantino kaina lokacin da na fada cikin damuwa malam mai damuwa iyalinsa ba sa jin daɗin shi ‘ya'yanka sai sun gane matarka sai ta gane mutum zai rasa inda zai sa kansa kawai ko bai yi magana ba sai an gane yana cikin matsala kawai mai damuwa ba ko masallaci ya zo sahun gaba yana zaune ko bai yi bayani ba sai ka ji ana cewa jama'a wani yana cikin matsala ko mai addu'a ko ga yadda yake ba za ka kada ɗan uwanku ya turo takarda cewa yana bukata yana cikin damuwa ku manta da shi ba ku mai addu'a ba wallahi damuwa ciwo ne marar daɗi kaga yadda kake zaune haka idan ka kwaran wallahi mai damuwa na rantse da Allah ba zai bacci ba har ayi as-salatu khairun minan nawm ranar ta zo ya ganta gar daren ya zo gar baccin ya ki zuwa daga nan kuma ciwo yana accumulating a jikinsa wani ma daga nan zai mutu to shi yasa ake so a yawaita karanta alkur'ani saboda yana yayi damuwa da yawaita yin sadaka ko mai damuwa ana so irin kadan shiga cikin mutane haka idan kun ga wani yana cikin damuwa da wannan matsala sai ku sa ya shiga ya rinka shiga mutane ana hada-hada da shi in baya zuwa kasuwa sa ya rinka zuwa in baya zuwa masallaci ya rinka zuwa a rinka dan hira ko wani ya dauke shi ce zo mu je wuri kaza ka je wurin da ake dan hayya hayya yana dan ganin mutane to sai samu relief malam mutane suna cewa daga cikin dalilan da suke sa mutum ya samu warwarar matsaloli wato idan yana zaune wuri guda a ɗaki a rufe ku ciro shi daga gidan ku zo da shi bakin titi ku kafa mai kujera kawai wannan motocin da suke wuce da babura da mai yalo hayya sai yalo a sai gwaiba mai shisha yana kacar kacar ya ga wannan kwakwalwar tana ta bi eh wannan mai shisha yana eh wannan mai lemo ne ah wannan lemo ta wannan kaza to an an yaye masa wannan mushkilar da da a gida yake baya ganin komai baya jin kowa wallahi wata sai dai ku ji ya fadi ya mutu to ana son wanda yake cikin damuwa a rinka canja masa yanayi ko a yi tafiya da shi kafin a dawo za ga ya warware ko a kai shi masallaci wurin karatu za ga ya samu sauki ko ya je hudubar juma'a da wuri ko in an gama sallah ya zauna dan gaban masallaci da yawa akwai zaka wanda iyayen su manya ne sun manyanta ba su da aiki sai zaman gida to sai ga sun yi dabara sai su rinka daukar su a mota suna fita da su suna yawo da su ko kuma suna kai su wajen mutane wannan da hikimomi ne ko mutum bai sha magani ba idan yana dan dabba irin waɗannan abubuwa za ga ya samu sauki kuma ina gaya maka malam ka roki Allah kada Allah ya jarbe ka da ciwon damuwa shine abin da suke cewa turawa depression mutum ya samu depression din nan sai ta dura masa magani kamar na mahaukaci ita sha ita sha kuma ya ki warkewa kaga gaba ɗaya ya fita daga hayyacinsa wani daga depression din sai ya mutu Allah ya yi mana Allah ya mana afuwa Allah ya samu cika da imani wannan yace assalamu alaikum Allah ƙara malam lafiya da imani dan Allah malam menene halaccin sayan kayan auction wanda jami'an custom suke yi Allah ƙara malam imani lafiya um, shi wannan kaya na auction da ake faɗa kalmar turanci ne gwanjo ake cewa gwanjan gwamnati ko gwanjan custom um, idan har hukumar da take kwace kaya ce ta kwace kaya a wajen wani ɗan ƙasa ta shar'antacciyar hanya doka ta bi ta kwace masa kaya daman gwamnati ta kafa doka kar a sayo kaza kar a shigo da kaza kuma shi wannan mutumi ya karya dokar ya je isiyo kaza ya shigo da kaza ya kawo kuma a dokar an faɗa gwamnati ta ce wanda izo da wannan abun a kwace kuma gwamnatin ita ta ce in an kwace irin waɗannan kaya a yi gwanjansu a sayar da su kaga a bisa doka ce ta gwamnati kwastam ɗin da ya karɓa ya karɓa ne akan doka kai da ka je ka kawo kaya ka karya dokar ƙasa ne ka shigo da shi kuma daman an faɗa a dokar kayan kwacewa ake kai shahada ka sayo kayan suka zo suka kwace kuma yana cikin kundin gwamnatin cewa irin wannan kaya duk wanda ya kawo shi gwamnati za ta kwace kuma daman sa ko dai ta raba wa mutane kyauta ko kuma ta gwanjo ta sayar da shi saboda ukuba ga wanda ya kawo irin wannan kaya to irin wannan kaya da mai shi kayan ya saba wa dokar ya shigo da shi su kuma hukumar suka kwace kayan saboda doka sannan kuma suka bi doka wajen sayar da kayan to ya halatta ka je ka saya saboda daman ya kare doka ne ya saba kuma ba yanda za a yi mutane su rayu a ƙasa ba doka wani zai ce ai ba dokar Allah bane eh ba dokar Allah bane ai akwai dokokin da ba na Allah bane kuma dole ka bi yanzu bin hanya na in za mu tafi in yanzu duk da zan tafi ni liman ne anan amma ban isa bi wannan hanyar kawai in kunna mota ta saboda ina ganin ni liman ne in zo in duba sai a ce mana ya kai kai haka sai in juya ce Allah ne yace sai an bi nan wani zai ce ba me mala ya samu tabuwa kenan kaga ba Allah ne ya faɗa ba amma Allah ya ba da dama wa shugabannin nan su kafa doka ta maslahar rayuwar ɗan adam da haka sai gwamnati ta zauna ta ga cewa an zauna a teburi an zarta an rattafa hannu cewa ba a yadda a shigo da kaya kaza kasar kaza ba kuma duk ɗan ƙasan da ya shigo da irin wannan kaya hukuncinsa kwacewa sannan a cikin kundin ma'aikatar kuma irin kayan da aka kwace aka kwace aka kwace me za a yi da su ƙonawa za a yi a'a kyautarwa za a yi eh sayarwa za a yi eh to sai gwamnati ta zo ko hukumar sai ta zo ta yi wannan abin to ita hukumar in tai ta yi halal kuma duk wanda ya je sai wannan kaya ya sai halal kaji ɗaya ko da ku ba Allah ne ya ce kar a kawo kayan ba ba annabi ne ya ce kar a kawo kayan ba kamar yadda na buga maka misali akwai dokokin da dole muna bin su duk da ba Allah ne ya ce ai ba ba annabi ya ce ai ba amma an ce mu yi biyayya wa shugabanninmu kuma ba a taɓa rayuwa a ƙasa ba tare da bin doka da oda ba abu na biyu kayan da ɗan kasuwa ya je ya biyo ƙa'ida ya siyo kayansa ya shigo da shi ƙasa sai ma'aikacin kwastam sai ya yi amfani da kakinsa da matsayinsa izalince shi ya kwace mai kaya saboda bai da galifu bai da wani a sama kuma bai isa ya faɗa da su hutun da hukuma ne sai aka kwace masa kayansa ta hanyar zalunci. wanda inda wayayye ne ko yana da hannu ko yana da dama in ya bi diddigi sai an kama wannan jami'in da ya kama masa kaya sai an hukunta shi wanda da yawa daga cikin kayayyaki da ake kwacewa wasu yan kasuwa ta hanyar zalunci ake kwace musu wasu kayayyakin to irin wannan nau'in kaya kaga shi kansa ma'aikaci ba da doka ya karba ba zalunci i ya karba saboda iya da wata manufa sannan sai ya zo ya yi gwanjan wannan kaya kayan Allah ya isa kuma kawai sai ka wanke riga sai kuma kai ka je ka sayo wannan kayan ka zo ka kasa shi a kasuwa haramun ne bai halatta ba saboda ai zalunci akai kaman fa wani ne a gabanka ya zo ya kwace motar wani ta hanyar cuta ta hanyar zalunci kuma ya zo ya kasa wannan motar a kasuwa ya rage mata farashi kuma kai ka zo ka bi layi ka ce ai an sayar maka zo ka saya kuma ka san zalunci akai wannan la ya don haka duk wanda suke sayan kayan auction na gwamnati to sai su duba kuma ina sanar da mutane ba kowane kayan auction na gwamnati ne fa na zalunci ba yanzu misali kamfani tana iya auction wata kamfani ta yi shekara ashirin ta sayi motoci wasu shekarar su goma wasu shekara biyar akwai yanzu kamfanin da duk motar da ta shekara biyu to gwanjanta ake ko da sabuwa ne da leda to sai auction sai a zo sayarwa wannan alal ne gara basa ne arziki ne auction na kamfani auction na ma'aikata kamar yanzu minister of education sai ta yi auction na motocinta gaba ɗaya da aka saya shekaru ashirin shekaru goma fijo fijo bus bus irin wanda direbobi suka lalata waye waye an ajiye su tunda motocin gwamnati ne an karya su sai ministan sai zo duk yin auction gwamnati ta bashi dama a ofishinsa wannan auction din halal ne a saya ina fatan kuna ganewa ko yanzu nan masallacin muka zo muka yi auction din kafet ɗinmu muka ce ya tsufa za mu yi auction za mu sayar da shi za mu cika mu sai sabo ko butocinmu na alwala muka ce za mu yi auction ɗinsu ko ba ka bane misali kaga misalin akwai abin da yake mallakinka ne kai auction ɗinsa wannan halal ne kenan cewar da wasu suke sayan kayan auction haram ne to na kuskure ne dan ba kowane kayan auction ne na kwace ba kuma ba kowanne ne kwastam ya kwace ba kayan da kwastam suke sayarwa bai fi kashi ɗaya a cikin ɗari ko kashi biyu a cikin ɗari ba na auction auction da gwamnati take yi da haka ya halatta idan an san masdarin auction ɗin kuma ingantacciyar hanya ne idan kuwa ana shakka to da amma yuribuka ila ma la yuribuk Allah ƙara malam lafiya da imani Allah ya maka albarka tambaya ta anan na ji ana cewa idan ka wai idan ka tashi yin aure idan kana so ka sami mace ta gari sai ka dinga ambatar matan sunayen annabi sunayen matan annabi guda sha ɗaya kowace idan ka ɗauki sunanta sai ka maimaita sau sha ɗaya menene halaccin yin haka lalle malam ka faɗa hannun mutanen banza Allah sauƙi ai daga jin wannan malam akwai mushkila wato shi yasa zuwa majalisi na sunna yana da amfani ba inda za a wayar da kai a addini irin majalisin sunna karatun sunna Allah ya saka malamanmu na sunna da alkhairi da suke kokarin wayar da kan mutane wannan magana sunanta maganar banza ba haka bane ba haka bane kawai kana so ka samu matar kwarai kai addu'a na farko kai ma ka zama na kwarai din sannan kuma kai ta addu'a sannan ka nemi shawara duk wanda yake neman aure baya neman shawara to zai je debo jangwangwa duk wacce za ka nema nemi shawarar masanan garin masananta masanan unguwar masanan tarbiyyarta masan da kawayenta da yan uwanta da waye kai bincike daka da waje akwai ciwon kai a cikin aure jama'a wallahi duk wanda ya kuskure ya ga yarinya a titi kurum saboda kwalliyarta da kyalkyalinta da surutunta a waya da ɗaukar hankalinsa ya je auro za ka sha mamaki gidaje suna ci da wuta saboda an yi aure na kuskure kuma matan nan da kake gani sai addu'a shigo da mace gida sai addu'a sai kayi addu'a kayi da gaske in ba haka ba wallahi sai ka zo kana ci yatsa wani yayi aure aka yayi haka ya aka yace asarar da nayi nake tunawa ma'ana ya kashe kuɗi a banza abin da yake nema bai samu ba Allah gane da tambaya ta ƙarshe wanda ya ce zan iya yin addu'a da Hausa yayin da nake sallah ina yin addu'o'i Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya cikin iyaye. Yin addu'a da Hausa a cikin sallah shi ne addu'a bi ghairil arabiya fi salah matsala ce da malamai suka yi sabani. Akwai maganganu da yawa amma barin takaice mana don babu lokaci. Akwai waɗanda suka haramta. Haramun ne a shigar da wani yare ba Hausa ba. a cikin sallah wani yare ba larabci ba ku yi haƙuri hausance ta mu haka suka ce me yasa suka ce ai gaba ɗaya sallah larabci ne a ciki ɗaya kenan wasu suka ce ya halatta a iya yin addu'a da wani yare wanda ba ba larabci ba ina cewa hausa dan mu hausawa ne kenan a wancan maganar ko turanci ko yarbanci ko tiganci ko kowane indiyanci ko me ko fulatanci kowane yare kada a yi a cikin sallah ko addu'a da za a yi kar a yi sai dai a yi larabci su ba ruwansu da ka iya ko baka iya ba to ya za ka yi sai dai ka takaitu da addu'o'in da aka ruwaito annabi ya yi ka je ka haddace su a sujjada mai annabi yake yi subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la afwan a ruku'i wanne yake subhana rabbiyal azim sai ka je kai ta buga su ko subuhun qudus rabbul malaikatu ka je ka haddace kamar yadda ka haddace fatiha su zaka yi kar ka kuskura ka shigar da addu'arka da wani yare ba larabci ba kana so zaka sai akuya a kuna cinikin wani babur Allah ya sa ka dace waye waye babu a wannan kaulin kenan to kafin na bada amsar gaba daya akwai wanda suka yi tafsiri kama a mazhabar shafi'iyya Allah musu rama da sauran mazhabi sai suka sai suka raba addu'o'in suka ce addu'o'in kala biyu ne akwai addu'aul ma'sura idan an ce addu'aul ma'sura addu'o'in da aka ruwaito annabi yayi su a sallah to wannan bai halatta a hausantar da su ba a yarbantar da su ba a turantar da su ba a mai da su wani yare kamar misalin attahiyatu lillahi kaga addu'a ce a cikin sallah kamar wannan su subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal azim kamar du'aul istiftahi sala addu'ar bude sallah kamar addu'ar da ake bayan tahiya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa anta duk waɗannan in kun karanta cikin sifar salat nabi addu'o'in da aka ruwaito annabi yana yi a cikin sallah sune addu'aul ma'sura to suka ce waɗannan su ne bai halatta ka yi da wani yare ba larabci ba amma addu'a khairul ma'asura addu'o'in da ba a ruwaito annabi ya yi su ba kuma kai kake da buƙatar ka yi kuma an baka dama a cikin sallah ka yi addu'a al-ma'asura da khairul ma'asura kamar yanzu idan ka zo cikin sujada da addu'a da aka ruwaito annabi yayi da wanda ma ba a ruwaito annabi yayi ba na bukatunka na duniya zaka iya sawa kamar misalin matarka ta kusa haihuwa ka ce Allah sauke ta lafiya kamar kuna cinikin wata akuya ka ce Allah sa ka kada mai cinikin ka samu ka siya kanan kamar kana so ka kammala ginin gidanka kamar kana neman wata da aure akwai bukatu khas bukatun da kai kadai kake da wannan bukatar kuma ba ka da ƙarfin larabcin da zaka juya wannan addu'ar ka faɗe ta da larabcin to kaga wannan addu'a ce ghairul ma'sura to ghairul ma'sura din akwai wanda yana da ƙarfin larabcin da zai iya yin ghairul ma'sura din larabci ai ɗalibi ne na ilimi ya iya larabci ya je makaranta yana so ya auri wance Allahumma arzuqni an atazawwaja bi fulana Allahumma arzuqni an atazawwaja bi fulana Allahumma arzuqni an atazawwaja bi fulana Allah ka azurta ni in auri wanci to kaga wannan ka azurta ni in auri wanci wata budurwarsa ce yake so ya aure ta yake sawa a cikin addu'a kaga wannan gairin masura amma a cikin masura din akwai dunkulallun addu'o'i da za su biya ma dukkan bukatun da kake so sai dai dan adam kullun ya fi so ya nassanta wa Allah abin da yake so yanzu kin ga akwai addu'a al-ma'sura akwai me ghairul ma'sura to sai suka ce addu'a al-ghairul ma'sura addu'ar da ba ba ruwaito ta akai a hadisi ana da ita a rubuce annabi ya ita ba to wannan ya halatta a yi ta da kowane yare ina fatan kuna ganewa na kuma buga muku misali watakila matsala anguwarku sulhu ake so a yi wata mata ka ce ta fitine ka wani ɗanka ne ya jarabce ka waye waye hali kulla ghairi ma'sura misali amma kuma kana so ka sa su a sallah kana so ka sa su a tahiyya kana so ka sa su a kaza da sauransu to waɗannan waɗannan malamai suka ce ya halatta ka yi da wani yare wanda ba na larabci ba amma kawai mutum ya zo ya juya tahiya ya yi ta da hausa ko da turanci ko da kaza kamar yadda wasu wai turawa wai wai su basu iya wai larabci ba da haka sai ji akwai mai attahiyatu fassara ta da turanci attahiyatu la fassara da kaza addu'a da ake a cikin su da fassara da turanci wannan suka ce haramun ne to waɗancan malamai da suka haramta yawanci za ku ga wasu malaman ba sa tafsili in sun zo bayanin to abinda suke nufi duk addu'ar da annabi ya yi ta da larabci haramun ne kai ka yi ta da wani yare ba larabci ba to to wanda ba larabci ba wanda ba annabi ne yayi ta ba ghairul ma'sura sai suka ce ya halatta a yi ta to kaga wannan fatawa tana da dan dan dama dama to nan kenan kana daman ka shigar da abubuwanka waɗanda kake da bukatu a cikin sujadarka a cikin tayyaka da sauransu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yayi magana akan wannan matsalar yin addu'a da wani yare a sallah ba larabci ba yace ya halatta ya halatta idan mutum ya zo yin addu'a ya roki Allah da yaren da ya iya yace Allah yana jin duka yarukan gaba daya inji Ibn Taymiyyah da sauran wasu malamai na zamani irin Sheikh Muhammad Al-Mukhtar Shinqiti rahimahullahu ta'ala yace ya halatta duk wanda ya zo yin addu'a a sallah ya roƙi Allah da duk yaren da ya iya. Me dalili ya ce gashi annabi ya faɗa ko a tahiya ya ce sun maliyaktar ko liyatahayyar minar du'a'i a jabahu idan mutum ya zo yin tahiya ya zaɓi addu'ar da ta burge shi ya faɗa. Malamin da ya zo sharhi ya ce a nan addu'ar da ta burge ka dole sai da larabci? Wataƙila ba ta larabci ba ne, wataƙila bukatunka na kaza ne wataƙila kenan kofa ta buɗe maka ha kai addu'a sannan ya kawo nasoshin da duk annabi ya ce kai addu'a a cikin sallah suka ce ai bai kayyade ya ce dole sai da larabci ba don haka wasu sun hana yi na yi muku bayani wasu kuma sun halatta me ya fi zaman lafiya duk addu'ar da aka ruwaito su cewa annabi ya yi ta da larabci su rabbana atina fi duniya hasana allahumma rabbana atina kaza duk wannan suna yi su muslim to mutum ya lazimci larabcin ya yi su bukatunka na duniya na yau da gobe kuma wanda baka da karfin larabci shikenan shine ma wata fatawa cikin fatawar maganganun suna da fadi da yawa ku hakuri sai suka ce ai duk wanda bai iya larabci ba kofa a buɗe take kawai yayi addu'a da yaransa wane ne bai zai halatta yayi da yayi da wani yare ba larabci suka ce wanda zai iya larabci wanda yi kore ya iya larabci to ya sa larabci a ce wanda bai iya ba ba to ya je da yaran su kaga dai wannan sauki ne wallahu ta'ala alam idan malaman sun zo ba da fatawa kowa kuma yana duba abin da ya fi kwanciyar hankali da shi sai ya ba da fatawa dan haka ba mamaki ka ji wani ya ce haramun ne ba mamaki kuma ka ji wani ya ce halal ne wannan dai shine a takaice na dan tsallake muku abubuwa insha Allah Allah ya ba mu dacewa amin akwai ɗaya daga cikin uwa da muke tare da shi a nan uwa Alhaji Faruk Walwa yana cikin ɗalibai na ilimi kuma masu da'awa yan kasuwan mu kuma da muke da shi insha Allah malam Faruk muna tare da shi gashi nan zai aurar da yarsa ranar Lahadi insha Allah ga wani dan uwa ɗalibin ilimi mai suna Usman Isa Usman Abba a nan masallacin za a daura karfe goma na safe ranar Lahadi wannan Lahadin karfe goma na safe a nan masallacin usman bin affan mun sanar ne saboda buƙatar addu'a mun san kowa yana da uzuri wani yana wani gari wani baya nan amma dai a matsayin sa na dan uwanmu kuma yar yar mu ce a yi musu addu'a Allah ya ba su lafiya zama lafiya duk uban da zai aurar da yarsa yanzu dole sai ya nemi addu'a dole sai ya nemi addu'a saboda abin da yake zuwa ya dawo Allah ya ba su lafiya zaman lafiya Allah ya zaunar da su lafiya Allah ya ba su zuriya ta gari kuma Allah ya sauƙaƙa maka duk wani abu mai wahala duk wani kunci duk wani matsi duk kuma matsaloli na aure Allah ya yi musu kuma Allah ya ba ku ikon halarta wanda bai zo bai yi mana addu'a wanda kuma ya zo ya kyauta ya yi addu'a kuma ya zo wa subhanaka allahumma bihamdik kuma akwai walima ta mata afwan da za a yi walimar mata a nan masallacin insha Allah ranar asabar din bayan la'asar insha Allah karfe hudu a ɗaya daga cikin malamanmu mata ɗalibai na ilimi mata za su zo su gabatar da walima ta mata a nan insha Allah wa'azi kenan bayan la'asar insha Allah Allah ya kai mu wassalamu